إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد عباد الله إن الله تعالى بين للناس شدة مراقبته لنا وأننا في قبضته الأنفاس معدودة والهواجس معلومة والألفاظ مكتوبة والألحاظ محسوبة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثم يذكرنا الله بمرحلة من مراحل حياتنا هي من أشدها وأصعبها وأحرجها وأخطرها قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد هل رأيتم كيف يموت الميت يدخل في سكرات وإغماءات وتخريفات يفتقد الوعي يفتقد التركيز ينسى من حوله ييأس من دنياه يستقبل آخرته ذلك ما كنت منه تحيد لا مفر لا مغيب لا مغيب عن تلك اللحظات والسكرات والمغريات ذلك ما كنت منه تهيس في وقت معلوم وأجل محتوم وطريق مرسوم ذلك ما كنت منه تهيس تخور القوي تذهب العظوم وتهتار الهيل ذلك ما كنت منه تهيت يعجز الطبيب ويذهل الحبيب فلا يجيب النهاية لكل إنسان برا, برا وفاجرا مسلما وكافرا ولكنها لحظات شت لحظات شتان بينهما المؤمن تخرج روحه تخرج روحه كما تسيل القطرة من من من في من في السقاء والكافر والملحد والمجرم والمرتد تنزأ روحه كما ينزأ الشوك من الصوف المبلول فلنحسن الأمل ولنتق الله عز وجل ولنستعد لساءات الأجل عباد الله ثم يذكرنا الله في تلك السورة العظيمة بمرحلة, بمرحلة ما بعد الموت ومرحلة البعث والنشور والحساب والوعد والوعيد والجنة والنار فالموت والخروج من من الدنيا ليس نهاية المطاف ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكننا إذا متنا بئثنا ويسأل ربنا عن كل شيء فتعملوا فتعملوا الأهداف كيف يسوقها الله لنا في أوبه الصور والإبر والآيات ونفخ في الصور والصور خلق عظيم وكل الله به ملك من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام قال صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم وقد, وقد انتقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأثغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ رواه الترمذي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد كل نفس تأتي يوم القيامة ومعها سائق يسوقها إلى الله وشهيد يشهد عليها بما عملت ثم يأتي الخصام ثم يأتي الخصام بين النفس وقرينها من الشياطين كل يرد اللوم عن الآخر قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وتأتي مرحلة المصير والمآل والجزاء بعد الحساب والقضاء والفصل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله الله أيها الأهبة لا تغيب عنا هذه المآني وهذه الإبر وهذه العباد فإنها آتية لا محالة وهذا ديننا وهذا منهجنا وهذا حابر حابرنا ومستقبلنا فليحد من يحل وليسلم من يسلم اللهم إنا نسألك حسن الختام وحسن الأمل اللهم أهدنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على قدره وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بيهك يوم مساء البركة الله سبحانه وتعالى cikin wannan sura mai albarka suratul qaf sura mai girma wanda take dauke da wa'azuzzuka da bayyana wa dan adam mafaransa da inda yake da kuma ina ne karshen sa da ba da labarin farkon halitta da tsakiyanta da abin da zai biyo bayan mutuwa Allah subhanahu wata'ala cikin wannan sura ya bayyana mana tsananin yadda yake kiwon bayinsa taku bayan taku numfashi bayan numfashi duka a kirgiske kuma a sanar suke dukkanin wani motsi na ɗan adam sananne ne a wajen Allah jalla wa'ala dukkanin lafaza da bawa yake furtawa rubutattu ne a wajen Allah subhanahu wata'ala duk wani kiftawa da bawa yake yi wannan rubutacce ne a wajen Allah jalla wa'ala Allah subhanahu wata'ala yace wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce hakika mu ne muka halicci mutum da muka halarce shi nan kuma mu ne muka fi kowa sanin duk abin da yake rayawa a cikin zuciyarsa sannan mun fi kusanci da shi sama da jijiyan da suke wuyarsa wannan jijiya na wuyan ɗan adam wanda in ta tsinge mutum mutuwa yake yi to wannan jijiya ta alware Allah maɗaukakin sarki ya ce mun fi kusa da ɗan adam sama da wannan jijiyan da take cikin jikinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce ka ambata wa al'ummanka lokacin da mala'ikun nan masu rubuta ayyukan da bawa yake kowannensu yake karɓan saƙo ko ko yake karɓan abin da ɗan adam ya faɗa ko ya aikata yake rubutawa a cikin littafin ayyukansa ta yadda suke zaune tare da shi ɗayansu yana dama da ɗan adam ɗayansu kuma yana hagu da shi waɗannan mala'iku guda biyu babu wani ɗan adam guda ɗaya wanda ba tare da su kowane ɗan adam yana tare da waɗannan mala'iku guda biyu sahibul yamin da sahibul shimal suna kididdige dukkanin abin da dan adam yake faɗa yake furtawa yake aikatawa da duk abin da ya aikata Allah tabaraka wataala yace na daga cikin sifa na wannan aiki nasu shine babu wani lafazi da dan adam zai zai faɗa na magana face a tare da shi akwai wanda yake kiyayewa kuma yana halarce babu sakan ɗaya da zai bar da zai rabu da kai ya ku bayin Allah Allah tabaraka wataala a cikin dai wannan sura mai girma yake tunatar da mu waɗansu matakai daga cikin matakai irin na rayuwarmu daga farkonta zuwa ƙarshe sannan yake tunatar da mu wani mataki wanda ya fi kowanne tsanani ya fi kowanne wahala sannan ya fi sanya kunci ga ɗan adam ya fi kowanne hatsari shine faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ja'at sakaratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid Allah ta'ala ya ce ana haka ɗan adam yana waɗannan matakai na rayuwa kwatsam sai ya zo wani lokaci wanda magagin mutuwa zai zo masa da gaske magagin mutuwa ya zo wa ɗan adam zuwa na gaskiya wanda wannan shi ne abinda ɗan adam ya daɗe a rayuwarsa yake ta kauce masa yake guje masa yake ganin ba zai zo ba ko ko ba yanzu zai zo ba yana ta nesanta kansa da wannan sa'a wannan lokaci wannan mataki na rayuwa wanda labudda kuma sai ya zo wa ɗan adam ya ku bayin Allah shin kun taɓa ganin irin yadda ne wanda ya mutu ya mutu ko kun taɓa ganin yadda mutuwa take ɗaukan wanda ya mutu kun taba ganin irin magagi da imaucewa da fita hayyaci da wanda ya mutu yake shiga a lokacin mutuwansa yake mancewa dukkanin wani abu na taskancewa ya bace masa gaba daya kun taba ganin irin wannan yayin da mutum yake zama mutanen da suke gefen sama ya manta da su bai ma tsammanin akwai wani a kusa da shi a daidai lokacin ya tabbatar shi ba mai ci gaba da rayuwa ba ne ya ɗaya tsammani da wannan rayuwa ta duniya ya fuskanci lahirarsa wannan fa shi ne abinda a yau ni da kai saboda muna jin muna da rai muna da lafiya muke ta guje masa muke ta tunkuɗe shi muke ganin kaman ba zai zo ba ya kai bawan Allah ka sani wallahi wannan abu ne wanda babu matsera babu wanda ya isa guje ma wannan mutuwa sannan babu wanda ya isa ya kuya ya fake ma wannan lokaci da wannan magagi da wannan ɗimaucewa ya ku bayin Allah Allah maɗaukakin sarki ya tunatar da mu da wannan gaba na wannan aya cewa fa wannan ita ce abu wannan fa shine abinda dan adam yake ta guje masa yake kauce masa kuma gashi a cikin wani lokaci ne sananne kuma wani ajali ne wanda an riga an tsara shi kuma ba a canja shi kowa idan ajalinsa ya zo ba za a ƙara masa daidai kiftawan ido ba ko numfashi ɗaya ba za a ƙara masa ba ko sakon ɗaya ba za a ƙara masa ba wannan wata hanya ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta ta wa ɗan adam dole sai ya bi ta ya kai bawan Allah wannan fa ita ce abinda bayin Allah suke ta guje mata ita wannan mutuwa suke ta rudin kansu wannan ƙarfi yana rudan wani amma fa idan ta zo tana tafiyar da wannan ƙarfi ɗin baki ɗaya tana tafiyar da dukkanin wani azama da bawaye sannan duk wata dabara ta ɗan adam lokacin da mutuwa ta gaba gaggen mutuwa ta zo da wannan dabaran ta ƙare ba ta da sauran wani amfani da za ta yi masa ya ku bayin Allah wannan fa ita ce abinda bawan Allah yake guje mata a daidai lokacin da za a zo idan mutuwan ta riga ta zo alamun ta bayyana a lokacin dukkanin kwarewar likita da kokarinsa shi ma zai zama gajiyayye ba zai iya ba a daidai lokacin da wannan bawan Allah zai kira masoyinsa amma masoyin nan babu abin da zai iya amfanar masa a daidai wannan lokaci wannan ita ce karshe ga kowane dan adam mutumin kirki ne shi ko ko mutumin banza ne musulmi ne shi ko ko kafiri ne shi ya ku bayin Allah sai dai fa wannan lokaci na ƙarshe ɗin ya bambanta tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu domin lallai shi wanda yake mai imani wanda ya imani da Allah imani na gaskiya ba shirka ba tsafi babu karya dokokin Allah ya kiyaye dokan Allah ya yi wa Allah ɗa'a ya guje da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai to wannan ba shine wanda ransa take fita daga cikinsa kamar misalin yadda ake tsiyaya ɗigon ruwa yake ɗiga kaɗan kaɗan kaɗan a lokacin da ake shayar da wani abu haka ran kafiri yake fita a cikin sauki ran mumin yake fita a cikin sauki amma wanda ya zama kafiri ko ko mutumin da ya zama mai shishige cikin sha'anin dokokin Allah ko ko mutumin da ya zama kangararre da mutumin da ya ridda to waɗannan ba su in aka tashi cire rayukansu ana fusgan rai din ne kamar yadda ake fusgan kaya a jikin fata wanda take jikakkiya idan aka samu fatan da ta jike aka samu kayoyi masu lankwasa suka riga suka cakuɗa a jiki in aka ce za a cire kai ka san ba karamin aiki bane za a yi wahala ne mai tsanani babban malami Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya jikansa da rahama a cikin tafsirin sa a karkashin fadin Allah madaukakin sarki wan nazi'ati gharqa yace Allah ta'ala yana rantsuwa ne da mala'iku waɗanda suke fuskarran mutum wanda yake kafiri kamar yadda ake fusgan a samu karfe irin tsinke na gashin tsire wanda aka masa haƙware in aka tusa shi ya shiga jikin fata jikakkiya aka ce kuma ana so a cire kai ka san babu maganar sauki a cikin wannan iya ƙarshen azaba da tsanani ta ƙare akan wannan yanayi a ce da a fusgo karfe mai haƙwara da aka tusa shi a jikin jikakkiyar fata a ce ana so a ciro shi ba yadda za a iya fita a cikin sauki sai an samu mai ƙarfi kuma sai yayi jarumta kafin ya cire shi to haka ake fuskar ran mutumin da ya zamo kafiri wanda ya zamo mujrimi mai kare dokokin Allah wanda bai jin tsoron Allah a cikin al'amuransa baki daya ya ku bayin Allah lalle ya zamo mana wajibi mu kyautata ayyukanmu mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu tsare dokokinsa mu yi tanadi ga wannan lokaci na ajali wanda ba mahalata sai ta sauka ga kowanne daga cikinmu ya ku bayin Allah lallai Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura mai girma ya saki tunatar da mu da wani mataki din wanda zai biyo bayan mutuwa ita ce shine mataki na tashi da tara bayi da yin hisabi da tabbatarwa mutane da abin da aka musu alkawari na aljanna ga waɗanda suka yi da'a da kuma tabbatar da narkon azaba ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wataala da sa ba da sakamako na aljanna da ba da sakamako na wuta ya ku bayin Allah lallai ita mutuwa da kuma fitowa da fita da za a yi daga wannan gida na duniya wala ba ita ce ƙarshen mataki na rayuwar ɗan adam ba mutuwa da bisne mutane da za a yi ba shi kenan mutum ya gama matakinsa ba a abal shi yasa wani mai hikima yake cewa walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli hayy yace inda a ce mu idan muka mutu shi kenan za a kyale mu a rabu da mu yace to ai da mutuwa ta zama ita ce karshen kowane dan adam kenan kowa duk abin da zai yi zai yi ne kawai zuwa ya mutu damuwarsa kawai ta ƙarshe ita ce mutuwa bai da wani buri ko tunani a bayan mutuwa ya ce a'a amma walakin na idanis na bu'itna wa yas'alu rabbuna an kulli shay sai dai mu dinnan fa idan muka mutu za a tayar da mu sannan ubangijin mu zai yi tambaya akan kowane abu komai magana da aiki da kuduri na zuci babu guda ɗaya wanda Allah ba zai tambaya a kansa ba akan sha'anin rayuwa da sha'anin ibada da sha'anin mu'amala da komai da komai da shugabanci da wanda ake shugabanta da ilimi da komai duk abin da ka sanya wanda yake gudanuwa a gidan duniya sai Allah madaukakin sarki yayi tambaya akan wannan abin domin babu wani abu guda ɗaya wanda shari'a ta ce ka je ka yi shi kawai gaban kanka ka tsara wa kanka komai shari'a ne ta tsara rayuwar dan adam daga farko har ƙarshe babu abu guda ɗaya wanda shari'a ba ta yi magana akan sa ba har cin abinci kai har shiga bayan gida sai da shari'a ta faɗi yadda za a yi to komai sai Allah maɗaukakin sarki ya yi tambaya a kansa ka ji kishin ruwa ka samu ruwan ka sha ma sai Allah ya tambaye ka haka manzon Allah sallama ya faɗa wa sahabbai haka sai na Umar wata rana shi ma ya faɗa wa sahabbai suna halin tafiya a lokacin da suka shiga cikin yanayi na kishin ruwa suka samu ruwa suka sha bayan kowa ya sha yana godiya yana jin daɗi sai ya ce musu wallahi wannan ni'ima ce kuma sai Allah ya tambaye mu akai da haka ya ku bayan Allah bayan mutuwa tabbas akwai abin da zai biyo baya shine mataki na gaba ya ku bayan Allah lallai ku lura da ababen da suke faruwa yadda Allah madaukakin sarki yake koro su wannan yabi bayan wannan a bisa mafi bayyanin yanayi ana tafi ana haka har za a kai wani mataki na gaba wanda shine za a yi busa a cikin kafu Allah madaukakin sarki yace wa nufiqa fisso ana haka za a yi busa a cikin kafu wannan kaho wani halitta wata halitta ce mai girma da Allah madaukakin sarki ya halitta kuma Allah ta'ala ya wakilta wani mala'ika cikin mala'ikunsa shine mala'ika Israfil alaihi salam ya wakilta shi da rike wannan kaho duk ran da Allah ya umarce shi ya busa wannan kaho zai busa in ya busa babu sauran wani mai rai da zai wanzu a bayan ƙasa sai wanda Allah ta'ala ya ga dama wa nufi fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah Allah ta'ala ya ce sai mu sa ayi busa a cikin kaho idan aka yi wannan busan dukkanin wani abu mai rai da ke sama ko kasa zai mutu sai wanda Allah ya ga dama ba za su mutu ba sannan daga baya za a yi awa busa na biyu wanda daga nan ne kuma kowa da komai zai halittu zai taso rayuwarsa ta dawo gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ta yaya zan ji daɗi in sake miƙe kafa a wannan gidan duniya bayan kuwa wannan ma'abocin riƙe ƙawon yana nan a riƙe da wannan ƙawon kawai jira yake yi a ce masa busa fatan goshin ta ta riga ta tattare saboda ya riga ya gama kintsawa a shirye yake kawai ya bosa wannan kaho kowa ya mutu yace ta yaya zan miki kafa a wannan gida na duniya bayan na san zan tafi zuwa ga Allah mahalicci na da haka gidan duniya ba gidan hutu bane babu wani jin daɗi a gidan duniya sai dai ɗan jin daɗi amma jin daɗi kan a gidan duniya babu shi babu hutu a gidan duniya gida ne na aiki inda hutun yake shine inda zai biyo bayan wannan rayuwa inda jin daɗin take ita ce jin daɗin da za ta biyo wannan rayuwa da muke yi a yanzu ya ku bayin Allah Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin alkur'ani mai girma cewa sai a yi busa a cikin ƙaho wannan busa da za a yi a cikin ƙaho kuwa zalika yawmul wa'id wannan shine rana na narko rana ne na narko ga wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma a wannan lokaci kowace rai za ta taho tare da ita akwai wanda yake korata wanda zai zama mata ne shaida sai a ce da bawa hakika ka kasance ka gafala ka rafkana daga wannan abu da aka faɗa maka daga wannan hatsuwa da tsayuwa da za ka yi a yau to gashi a yau fakashafna an ka gita'a yau gashi an yaye maka yanan da ya rufe maka idanka yanan da ya makantar da zuciyarka ka manta da an faɗa maka za ka mutu kuma za a tashe ka kuma za ka ga abin da ka aikata to ka gafala a can wala Allah dukiya ta ruɗe ka wala Allah mulki ya ruɗe mutum wala Allah sarauta ya ruɗe shi wala Allah mukami na shi jami'in tsaro ne wala Allah zunzurutun lafiya ne yake ji wala Allah ilimi ne wala Allah dangi yake da shi ko ma menene kake da shi ko kake gadara da shi da ya ruɗe ka kake ganin ba za a mutu ba abinda kake aikatawa da wannan daman da Allah ya baka kana ganin kaman ba za a tsaye da kai a tambaye ka ba to gashi nan a yau fa kashafna anka jifa'a yau mun yaye maka abin da ya rike maka kaka gara ga ango girman wannan matsaya din a yau fa basaruka yau mahadis yau gashi ganin ka yana gani tsaf ka zama mai kaifin gani mai kaifin basira haka za a faɗa wa bawa kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin wannan sura da haka kowace rai ranar alkiyama za ta taho tare da ita akwai wanda shine zai zo ya zamo mai kora ta zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan kuma da mai yin shaida da zai shaida akan ta abinda duk ta aikata a gidan duniya ana wannan ya ku bayin Allah sannan kuma sai a zo mataki na husuma tsakanin rai na dan adam da kuma wanda ya zamo abokin rayuwanta cikin shaidanu kowanne yana tunkuɗa zargi wa kansa yana cewa wane shine da laifi wannan yana cewa wane shine da laifi Allah subhanahu wata'ala yace qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id da yace ya Allah ni ba ni ne na batar da shi ba ba ni bane kawai dai shi ya kasance a cikin bata ne mai nisa wannan ita ce abinda shedani ko aljanin da yake raye da dan adam zai fada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa kowanne ɗaya daga cikin mu akwai wani aljinin da yake tare da shi sahabbai suka ce manzon Allah har kai ma kana da wani shedani tare da kai yace ni ma ina da shi amma ni na roki Allah Allah ya taimake ni akan nawa ya musulunta fa ya fala ya amurni illa bil khair baya umurta na sai da alkhairi amma da ni da kai da shi da su da sauran babu wanda ya ba mu shedan cewa shedanin da yake tare da mu ya musulunta don haka duk lokacin da ka ji kana kan wani madafin iko ka yi zalunci to wannan shi yake zuga kana yin wannan zaluncin ya afkar da kai domin akwai ranar da za a karɓi wannan zaluncin wani aiki na laifi na sha'awa ka ji sha'awar ka taɓa jikin wata mace da bata halatta a gare ka ba shi yake zuga ka kana masa biyayya shi kenan ka afka kisan kai zub da jini cin amana damfara yaudara ha'inci ƙarya girman kai jiji da kai nuna isa duk waɗannan ayyukan barna wannan ƙarin ɗin shi ne an giza kai raya maka kana jin shi ka aikata shi kenan to kuma ga abin da zai faru tsakanin wanda ya biye ma wannan shedanin nasa akan shedanci ya aikata abubuwa na ba daidai ba to ga abin da za su yi a gaban Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce qahala qarinu wannan shedanin da yake tare da wannan dan adam din zai ce rabbana ma atghaytu ya allah ni ba ni na halakar da shi ba walakin kana fi dalalin bai shi dai da ma yana cikin bata ne mai nisa shi ya zabaro kansa Allah ta'ala dai ce qala la tahtasimu ladayya wa qarqadamtu ilaykum bil wa'id Allah dai ce kar biyu husuma akai bana wannan na cewa ba shine ba wannan ya cewa a'a Allah dai ce ba wani husuman da za ku yi a gabana me dalili aikin na riga na aiko na muku gargadi an karanta muku alqur'ani ga abin da nace ku yi na daidai abu kaza ba daidai bane an karanta muku cikin hadisai ga daidai ga ba daidai ba gargadi ya riga ya zo tunda an riga an yi maka wa'azi sai ka ki ka biye wa san zuciyanka ka biye wa rayawan wasu wasun shedan ka ba zubin ziga na daman da kake da ita to ai yanzu dama ta riga ta kare maka an riga tun da wuri an riga an yanke maka hanzari domin an isar maka da sako na Allah subhanahu wa ta'ala ma yubaddalu al-qawla ladayya wa ma yu'ma ana bi zallamin lil abid ni kuma a waje na ba a zuwa ana musayan maganganu wannan yana ce kaza babu wannan ko ba wanda za a canza masa abin da ya aikata Allah ta'ala zai ce da bawa ni ban zamo mai zaluntan bayina ba Allah ta'ala ya haramta wa kansa zalunci kuma ya sanya zalunci a tsakanin mutane haramun ne Allah ya ce kada wanda ya kuskura ya zalunci wani ya ku bayin Allah ana irin wannan ana cikin daga wannan mataki sai mataki na gaba ya biyo bayan wannan shine marhala na makoma wanda za a yi sakamako bayan hisabi da hukunci da rabe husuma tsakanin halittun Allah daga nan kuma shikenan sai a kai zuwa ga kowa zai tafi makomarsa Allah ta'ala ya ce yawma naqulu li jahannama hal imtara'ati wa taqulu hal min mazid za a kai dan wutan jahannama zuwa wutan jahannama waɗanda suka kafirce suka bi son zuciyarsu da suka bi abin da shaytanin su yake zuga su akai suka yi zalunci suka yi dagawa suka yi fajirci suka saba wa Allah suka yi wasa da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala suka tattara irin waɗannan barna da kai su cikin wutan jahannama a zuba su Allah ta'ala zai tambayi wutan jahannama halimta la'ati shin kin cika saboda Allah ya yi mata alƙawarin sai ya cika la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah ya ce wallahi sai na cika wutan jahannama da aljanu da mutane Allah zai tambayi jahannama ya ce da kin shin kin cika sai ta ce hal min bazid ya Allah akwai ƙari ne za a yi ta zubawa a yi ta zubawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi yace sai Allah ta'ala ya sanya digadiginta ne digadiginsa ne tsarki ya taka ta sai ta yi wani ƙara sau uku sai ta ce yanzu kan ya ta wadata ta wadata ta wadata daga nan sai Allah ya umarni sai a rufe kofar wutan jahannama ga mutane da aljanu a cikin wannan wuta da ransu ba gawawwaki ba ga wuta ga hayaki ga bala'i ga tsanani kuma an zo an rufe kofar daga sama kuma haka ɗan adam zai ci gaba da zama a ciki sun ma la ya mutu fiha wa la haya. ba zai mutu ba kuma ba zai rayuwa na jin daɗi ba saboda mutuwan kafin bayan an shigar da 'yan wuti duwuta an shigar da 'yan aljanna aljanna ita kanta mutuwan da a zo da ita a sifar rago a tsakanin wuta da aljanna a kiraye 'yan wuta su ganta a kiraye 'yan aljanna su ganta kun santa kun gane ta ce wannan ita ce mutuwa ita ta ɗauke mu kafin muka zo wannan wajen sai a yanka ta don a tabbatar wa kowa irin rayuwar da ya gan shi a ciki to haka zai ci gaba babu karewa yanzu tambayi wanda ya ciwon karkara ko ciwon haƙoli a lokacin da yake tsaka da wannan ciwon a ce za a ƙaddara masa haka zai rayu har ya mutu ka gari akwai mutuwan ma a gidan duniya amma a ce masa yadda haƙolin nan yake kuɗa ko yadda karkaran nan yake zogi haka zai ci gaba da rayuwa a gidan duniyan nan don allah bayan sati ɗaya ko biyu zai gano ba zai gano ba saboda zunzurutun bala'i da azaban da yake ciki to wannan fa wahala ce wanda take da ƙarshe to ina ga wahalan da ba ta da ƙarshe da haka ya ku bayin Allah mu kiyaye irin wannan mummunan makoma da wutan jahannama Allah ta'ala ya ce daga nan kuma sai a kusanto da aljanna ga bayin Allah masu takawa ba za ta zama nesa da su ba haza ma to aduna bi kulli awabin hafiz wannan kuma shine abin da aka yi alƙawari na ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali da isa da ƙasaita ga dukkanin wani bawa wanda ya zama mai yawan komawa ga Allah mai kiyaye dokokin Allah man khashiya rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin bi qalbin munib shine wanda yake jin tsoron Allah madaukakin sarki koda a inda mutane ba sa ganin sa ne ba kowa daga shi sai daman da ya samu amma a hakan ba ba daidai ba dama ce na zaluncin dukiya dama ce na zina dama ce na kisan kai dama ne na ta'addanci dama ne na kaza dama ne na kaza ka samu daga kai sai Allah inda za ka yi abin duk duniya ba wanda za a ba wanda zai sanya har a tashi kiyama amma tun da dai ka san saban Allah ne sai ka sanya wa kanka jin tsoron Allah akan wannan a lokacin da kake ɗakinka kai kaɗai ba kowa cikin dare ka farka za ka tashi ka yi alwala ka yi sallah ka yi karatun alkur'ani ka yi tasbihi ka tsarkake Allah ka yi addu'o'inka saboda tsoron Allah ba wanda ya sani da duniya tsoron Allah ka ne ya sa ka yi wannan abin a lokacin da duk duniya ba wanda ya sani za ka cire dukiyanka ka yi hidima ka taimaki bayin Allah wanda ka masa taimakon ma bai san kai kai masa ba me ya kai ka ga wannan saboda kana jin tsoron Allah har a lokacin da ba wanda yake ganin ka ba wanda ya san me kake ci man khashiyar rahmana bilghaib shine wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wataala a lokacin da ba kowa a fake ba wani wanda yake ganin shi yake sanin halin da yake ciki sannan kuma waja a bi qalbin munibin yazo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah duk abin da ya same shi yana neman zuwa ga Allah duk abin da yake bukata yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala sai a ce da irin waɗannan bayin Allah udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud a ce ku shiga wannan gida na aminci na karamci ku shiga da aminci wannan shine wuri na dawwama kenan tun daga yau in kuka shiga wannan gida ta ni'ima haka za ku dawwama a cikin ta babu maganar mutuwa mutuwan ma ta an ita ma ta mutu da haka haka za ku shiga da zama a cikin wannan ni'ima sai abin da zai rika karuwa na ni'ima bayan ni'ima Allah ta'ala ya ce lahum lahum lahum ma yasha'una fiha duk abin da ɗayan aljanna suke so suke sha'awa a gidan aljanna an ba su dama a kai ka kura tunaninka na jin daɗi a gidan aljanna an baka dama kai duk abin da ka yi sha'awan ka aikata ka aikata Allah yake bayan kwakwalwarsu iya tunaninsu ya kure waladaina mazid mu muna da abun kuma da za mu ƙara musu wanda su tunaninsu saboda gajiyawar ƙwaƙwalwarsu da hangensu ba za su iya hango shi ba kuma kayan jin daɗi ne Allah ya ce mu kuma sai mu ƙara musu da wannan a gidan aljanna ne za a ce wa ɗan adam iburi ka ƙura burinka ka ƙura haɗama sai ka gama haɗaman kana ganin ka ƙure har ka kai har ƙarshe sai Allah ya ce maka iya naka kenan iya tunaninka kenan da iya sha'awanka da burinka to akwai abin da za a ƙara wanda kuma ya fi wannan kuma haka Allah zai kara wayan aljanna da haka ya ku bayin Allah lalle wannan sura sura ce mai girma wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yawan maimaita karanta ta a minbari na kutubar juma'a da kutubar idi saboda a rika tunatar da dan adam ya rika fahimtar waye shi daga ina kake yanzu kana ina ne bayan nan ina zaka tafi me zai faru bayan ka tafi kuma idan aka tafi can duk abin da dan adam zai samu menene abin da yake sa ya samu wannan abin sai ka fahimci ashe kai ba kai kai kanka ba akwai wanda yayi ka akwai abin da yake ya dora maka yake ya wajabta kai anan kuma abin da kai anan shine bayan ka mutu kuma zaka je ka tarar da sakamakon sa a can la daral mar'i ba'da al-maut yaskunuha illallati kana qabla al-maut yabniha babu wani gida ga dan adam wanda zai je ya zauna bayan mutuwansa sai wanda ya gina kafin mutuwansa in ya gina da alkhairi ma dalla da wannan gini in ya gina ta da sharri tur da irin wannan gini da dan adam ya gina wa kansa ya ku bayin Allah masoya a cikin addinin musulunci lalle ina gama mu da Allah subhanahu wataala baki daya kada irin waɗannan ma'anoni na wannan sura mai albarka su kuya a gare mu lallai waɗannan ababen lura da karantarwa da wa'azi masu tsada masu ƙarfi kada su riƙa nesa da mu domin lallai wannan abu fa sai ya zo ga kowa ga ɗayan mu wallahi babu abin da zai kautar da ɗan adam daga wannan wannan kuma shine addinin mu na musulunci wannan shine tsarin rayuwar bawa musulmi wannan shine abin da muke ciki a yau shine abin da zai biyo bayan yau da haka kowane ɗaya daga cikin mu sai ya yi kokari ya yi wa kansa shiri duk wanda yake so ya kubuta ya yi kokari ya kubutar da kansa daga azabar wuta Allah madaukakin sarki ya ya yi alkawarin rahama ga dukkanin wanda ya kiyaye dokokinsa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya tabbatar da mu akan daidai da aikata daidai a ƙarshe bayan Allah kamar yadda muka sani cikin rahamar Allah madaukakin sarki da ganin damansa ya kaddare a cikin wannan jiha tamu an kirkiri ƙarin mataki na waɗansu masarautu wanda wannan yanki namu yana daga cikin inda suka samu wannan ƙarin girma na masarauta daga hakimci zuwa mataki na na sarki mai daraja ta biyu kenan mai martaba amma mai daraja ta biyu to wannan Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ya kaddara shi a daidai irin wannan lokaci duk lokacin da Allah ta'ala ya yi wa mutane jarabawa da wani abu da ake kallon sa da suna ni'ima to fa yana zama ni'ima ne in sun yi amfani da abin a yadda yake zamowa ni'ima yana iya komawa ya zama musu fitina in sun yi ta'ammuli da shi ta yadda yake zama fitina menene abin da yake fara zama mabudi akan abun shine mutane su yi addu'a da ni da kai da ba mu da mu jagoranci abin ba mu yi addu'a ya zama wannan abu da aka samu a yankin mu ya zama alkhairi ga yankin da al'umman yankin da addinin musulunci baki daya dagewar mu da addu'a akan wannan al'amari shi zai samu ci moriyan abin kuma Allah ta'ala ya daidaita abin ya yi riko da hannun waɗanda suke kan ragaman abin zuwa ga daidai yin wasa da addu'a da faɗin maganganu waɗansu na ba daidai ba shi yake sa Allah maɗaukakin sarki ya jarabci mutane wani daga cikin magabata cikin sahabbai yana cewa hadar lisanaka an taqula fatuftala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi ka kiyaye harshen ka karkarka faɗan waɗansu maganganu sai a jarabce ka da abin da kake faɗa domin masifa da bala'i ana rataya shi da abin da mutum yake faɗa ne don haka mazan salama ya ce abin da yake burge shi shine kyakkyawan fata alfa'al kullum duk abin da ka ji ya zo to kai kyakkyawan fata abu ko da abin a cikinsa akwai fitina da wani sharri kai allah zai tsare ka amma idan kai mummunan kalma kai mummunan fata to idan fitinan ta zo sai ta hada da kai da haka abin da yake gabanmu shine mu yi ta addu'a wannan abu allah ya sa alkhairi ne ya zo gare mu Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da al'umma da musulmi da wannan ƙarin na ci gaba da aka samu sauran da da za a yi su ma duka muna addu'a Allah ta'ala ya sa su isa hannun mutane waɗanda suke na kirki ya ba su ikon jagoranci na gari ba jagoranci irin na zalunci ba Allah ya ba su iko da wannan dama ɗin ya zama sun ƙara haɗa kan al'umma akan daidai ba raba kan al'umma don abin da za su samu ba don yawanci abin da yake ba wa mutane tsoro da irin waɗannan abubuwa kenan to lalle lalle su waɗannan da aka ba waɗannan matsayi su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah yadda wannan sura ta karantar wallahi abin da zai faru kenan babu wani abu guda ɗaya a rayuwar ɗan adam da Allah ba zai tambaye shi akai ba to babu mafi hatsari kamar shugabanci duk wanda ya shugabanci mutum goma ko a wani irin mataki ne na shugabanci mutum goma ka shugabance su manzo Allah sallallahu ya ce a daura za a kawo ka gaban Allah daura mutum da ai dam dauri da igiya irin na mala'iku a zo da mutum gaban Allah manzo Allah ya ce babu abin da zai sunce mutum sai adalcinsa in aka samu akwai zalunci da kai a wannan shugabancin wallahi a dauran nan yadda mutum ya zo a dauran wallahi haka za a kai shi mutan jahannama dan haka shugabanci abu ne mai kima mai daraja mai ɗaukaka daraja ga wanda ya kiyaye haƙƙinsa amma babban fitina ne ga wanda ya wasa da ita haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi to muna addu'a Allah ya sa wannan shugabancin nasu ya zama alkhairi a gare su ya zama alkhairi ga al'umma mu kuma Allah ya ba mu ikon taya su da addu'o'i da shawarwarin da zai sa a kai al'umma ga tudun mun tsira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وحمي حوز الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأسل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآت مبتلانا وآت مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لرباك وأعينهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ رجال أمننا وحدودنا وثبور وحمي حدودنا وثبورنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في شهداء يا أرحم الراحمين اللهم بارك لمن حضر معنا صلاتنا هذه في علمه وأمره وعمله وبارك له في بدنه وصحته وعافيته وبارك له في أهله وولده وبارك له في ماله ورزقه واجعله يا ربنا مباركا موفقا مسددا أينما حل أو تعال اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله